الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا أولا مجلسنا فسر القرآن من جرمه a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi islamic trust a nan garin maiduguri yau muna yammacin laraba 23 ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da shida ga watan biyar shekara 2021 miladiya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen ayata arba'in da shida yau kuma za mu ci gaba daga ayata arba'in da bakwai kafin nan za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta biyar ga watan yau in ta yakan jiya mun kuskure jiya mun kusa biyar to jiya hudu yau biyar na wannan kisa malam na ji kace Allah zai jarrabi mutum a cikin mutuncinsa to shine nake so karin bayani kamar wani irin jarrabawa ne to jarraba Allah Allah ta'ala zai jarrabi dan adam a kowane bangare a lafiyarka dukiyarka da hankalinka da mutuncinka mutunci shine a ma sharri misali Allah kiyaye wani ce ma wani ya zina kuma baka yi ba ba an jarrabe ka ba kamar irin kazafin da aka yi na Aisha wanda an jarrabe ta an jarrabe ta an jarrabe manzon Allah an jarrabe al'umma ko ni cewa kai kai ƙarya duk abin da kike bata ma suna ya taba mutuncin ka wannan dan Allah zai jarraba jarraban ka jarrabawar ma'ana wani ya maka sharri ya bata ma suna a ta yaya ta ga a gari a kan abin da yake ba kai ba ga wani an jarrabe ka wajen mutuncin Allah ya kiyaye ce ya samu a sallan magarba raka a biyu raka a ɗaya ko ya tashi zai biya raka a biyu nan da ya kawo raka a ta farko mai ko ya zo na ya tahiya ya ce bai tahiya ba ya zai ya gyara sai ka yi a kabili in ka kabila salam ya wadatar wani shi don kabar suna mai ƙarfi ta hiya ta hiyar da zaman ta hiya saboda haka sai ka yi kabili in ka yi kabili wadatar wannan yana su ƙarin bayani a kan hadisin da ke cewa ina maju ila imam litan mabihi hadisin yana karantar da mamu ya bi liman kare saba wa liman أحاديث من زعل لك فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا أو تروا وإذا صلى قائما فصلوا قائما أكن دي كم متين سابعوا وتليمان يبي لمن تشين إذا كابي لمن وين ديك بايا قبولوا ما نبضوا يومنا على اليسرى إذا كي كاي zai shiga cikin hadisin zai zama ta ka saba masa ko kuma idan liman liman da idan ya zo tahiyya ta biyu ba zai yi salatu ibrahimiyya ba da sauran sunnoni ba yi idan ka yi shi ba yi idan kai ka yi za ka shiga cikin wannan hadisin ka saba wa hadisin to abinda malamai suke faɗa wato mukhalafa kar ka saba wa liman da manzo Allah yake nufi anan shine wato mukhalafa zahira fil hay'a wanda kowa idan ya gani ya sunta ka saba misali kamar da misali ya bada manzon Allah ya bada misali a cikin hadisi manzo Allah ya fassara fala takhtalifu alayhi min ayi ya fassara ya zai za a yi koyi da liman taya ba za a saba masa manzo Allah ya fassara idan ya ruku kan liman ya ruku kai kana tsaye ka duk wanda ya shigo zai ga cewa ka saba masa liman ya liman ya dago daga ruku'i kai gara ruku'i ka ka saba masa liman ya yi sujada kai kana tsaye ka ka saba masa to sha sa ma a wannan bangaren malamai suka ce idan liman wanda ka bi shi sallah baya baya jasadu istiraha to kada kai jasadu istiraha domin tashi daga sujada kai tsaye zai tashi ya tsaya ne kai kuma sai ka zo na tukuna za ka tashi kaga a ka saba masa a hayata tsara a zahiri saboda haka in ka yi ka budu babu damuwa ko liman bai yi ba in ka yi salatu ibrahimiyya a tafiya ta biyu liman bai yi ba babu matsala wannan babu damuwa ba zai shiga cikin hanyar da manzo Allah ya yi fada takhtalifu alaihi ba wanda kuma yake cewa ya ya yi sahur kai fi hudu na minti 40 kuma asubahi na fitowa kafin nan minti na yace almuhim yayi ya sha ruwa kafin ko bayan tsaro bayan alfajir ya keto ya matsayin azuminsa mutumin da yake wato ya sha ya yi tsoho bayan alfajir ya keto ba da saninsa ba in ta saninsa ne wannan aikata ba a bayar da azumi sananne ne don ya sha ruwa a lokacin da yake an hana shi shan ruwa amma ya ɗauka cewa alfijir bai keto ba sai da ya yi sahu ya gane cewa alfijir ya keto to ya matsayinsa shi zai rama wani azu ko ba zai rama ba a malikiya zai rama a mazhabar imam malik saboda me ya sha ruwa a bayan alfijir ya keto wasu malamai suka ce ba zai rama ba saboda al'asul baqa'ul layl hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr shi ya doka cewa dare yana nan al'asul baqa'ul layl saboda suka ce ba zai rama ba mu a fahimtar mu ba zai rama ba to amma kana ganin da aka samu nutsuwa ba sai ka rama sai ka rama amma mu a fahimtar mu fatawa da zan baka ko baka rama ba babu damuwa domin al'asulu baqa'ul layl kuma an samu asar daga Abdullah ibn Abbas da yake aka shira rayuwarsa ya makance baya gani sai ya tambayi almajiran sa alfijir ya keto da yake da shi alfijir ya keto da kuma yake da shi alfijir bai keto ba yace tunda kun saba ku kawo mu abinci na aka kawo masa abincin sa ya safar dinsa to wannan yana nuna cewa in ba ka samu yaki kana da kyakkyawan zaton cewa alfijir yana nan tukunna ka sha ruwa ka ci abinci ka yi saho daga baya bayyana alfijir ya keto insha Allah babu komai a kanka sai kuma wadanda suke neman addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya bukatun mu da nasu gaba daya da kuma ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali kuma wadanda suke nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su kusan makiya suna da yawa ƴan musulmi kada mutum yi mamaki idan ana addu'a cewa Allah ya kare mu da sharrin makiya akwai makiya na sarari akwai makiya na boye to wani sa'a ne makiya na boye sharrin su ya fi makiya na sarari shi na sararin ai ka san shi wanda yake na boyen ya fi hatsari to saboda haka ci gaba da addu'a wanda suke nufin mu da sharri to Allah ya shiga tsakanin mu da su na'am ولا تكونوا كالذين خرجوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم نعم Allah ta'ala yake cewa wala takunu kada ku zamanto kalladina kharaju kamar waɗanda suka fita min diyarihim daga gidajensu bataran dan fariya wa ri'a'an nasi dan nuna mutane dan riya wa yasudduna an sabilillah suna hana mutane bin addinin Allah wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kewaye wani da abin da suke aikatawa a wannan ayar Allah ta'ala bayan ya faɗa wa mu'minai a ayoyi da suka gabata abubuwan da idan suka yi za su samu nasara akan makiya Allah zai taimake su Allah ya ambaci a tabbata idan suka gabu da makiya kada su gudu su ambaci Allah ambato mai yawa su bi Allah su bi manzan Allah kada su yi jayayya to waɗannan matakai ne na samun nasara akan makiya wato na samun ɗaukaka dangane da musulmi to shi na wannan ayar Allah yana jan hankalin mu'minai kada su yi su zama to kamar kafirai akwai wasu halaye na kafirai waɗanda idan musulmi suka yi koyi da su to abin ba zai musu kyau ba wala takunu kada ku zamanto kallazina kharaju kamar waɗanda suka fita min diyarihim daga gidajensu bataran dan fariya wa ri'a'an nasu darriya malamai suka ce abin nufi da wannan kamar yadda ya zo wato asar ya zo daga abdullahi bin abbas da sanad kyakkyawan sanadi a cikin tafsirin imam tabari ibn abbas yake cewa wato lokacin da abu sufyan duk yin magana ba su gani suna da alaka da yakin bajir mafi yawan magana a cikin wannan sura duk ji a kan yakin bajir ne lokacin da ayarin abu sufyan ya samu ya tsere wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa kafiran maka cewa ba sai sun taho ba ya riga ya tsallake amma abu sufyan ne yake abu abu jahal ne yake aka ba da shawara cewa a koma yace a a mu je mu zauna kwana uku a badar mu soki kuma mu ci abinci mu sha giya a yi kida a yi rawa larabawa su ji mu su ci gaba da wato mu ba su kurjini su ci gaba da girmama mu san da matsayinmu to kaga nan to shine abin da Allah ta'ala yake ambatawa ana asali sun fito ne domin su zo su kare ayaran fata wuce kayan kasuwancin su sai abu su ya aika musu yanzu ba bukata su ci gaba da zuwa su koma abu jahali ce ba su koma ba za su zo su kafa tarki su nuna girman kai mutane su ga matsayin to shine abin da Allah ta'ala yake ba da labari a nan kallazina kharaju min diyarihim waɗanda suka fita daga gidajensu bataran wa ri'a'an nas malamai suka ce akwai bayani a nan farkon fitansu daga makka dan me suka fita dan kare ayarinsu kun ga anan ba dan fariya da ri'a'an nas suka fita ba ci gaba da tafiya da suka yi inda suka samu labari malamai suka ce gurin da ake kiransa a yau aljuhba daidai gurin nan suka samu abokirin abu sufyan dan sako ya zo same su cewa ayarin abu sufyan ya tsallake saboda haka ku koma daga juhba ci gaba da suka har suka je badr to shine Allah ta'ala ya kira shi haraju ci gaba da tafiya amma asalin san da suka fita daga gida daga makka ai ba su fita dan batana wari'a'an nasu ba haka wasu malaman tafsiri suka yi ci gaba da tafiya sai Allah ya kira kamar fita daga gidajensu bataran wa ri'a'an nas albatar shine mutum as-sughyan inda ni'mati wa tulul ghina dan mutum ya samu wadata ya samu wato arziki sai ya girman kai ya wuce iyaka wasu malamai suka ce mutum ya zamanto yana jiji da kansa ya yi girman kai da alfahari saboda irin matsayi ko dukiya da Allah ta'ala ya bashi to a nan dai abin da Allah ta'ala yake so a nuna wa al'umma musulmi kar su zamanto masu fariya masu alfahari da matsayi da Allah ya ba su ko wata ni'ima da Allah ta'ala ya ba su wannan yana daga cikin abubuwan da za su sa mutane su girman kai mun sa adam mutum yakan yi girman kai saboda mai mulkin ya ga cewa ya fi kowa mutum yakan yi girman kai saboda ƙarfin jiki mutum zai iya girman kai saboda kyawun halitta da Allah ya bashi mutum zai iya yin girman kai saboda ilimi da Allah ya bashi duk wata ni'ima idan Allah ya yi wa bawa idan bawa nan bai hankali ba sai ya yi girman kai ya wuce iyaka saboda wannan ni'imar da Allah ya bashi to wannan shine bakar su wannan Allah ya ba su dukiya da raguma da yara da kuyangi sai suka yi fariya da wannan ai ba wanda zai fi karfin mu mu je mu nuna isa kowa ya shakkar mu to shine Allah ta'ala yake cewa ku al'umma musulmi za ku jihadi ko za ku yi wani aiki to kada fa ku sa fariya da girman kai da jiji da kai a cikin al'amarinku Allah ta'ala wato ya suranta munin wannan abin ta fuska guda biyu na farko dai jiji da kai da riya kai abu don mutane su gani ba su da kyau halayen nan guda biyu ba su da kyau ƙari akan wannan kuma waɗanda suka yi wannan halin mushirikai ne waɗanda ba su da mutunci kaga muni kenan akan muni shi Allah ta'ala ke cewa wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas hadisi ya zo daga hadisin Abu Hurairata wanda Imam At-Tabarani ya rawaita a cikin Al-Mu'jam Al-Awsat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayusibu ummati da'ul umam wato cututtuka na al'ummu da suka gabata ko cutar al'ummu da suka gabata za ta auku a cikin mutane a cikin al'umma sahabai suka ce ya rasulallah wa ma da'ul umam al'ummu da suka gabata menene cututtukan su wace cuta ce ke damun su cutar da manzo Allah yake nufi anan cuta ta rashin ba ta rashin lafiya ba cuta ta zunubi ta sabon Allah subhanahu wataala sai manzan Allah yake cewa al'asharu wal batar fariya da girman kai da jiji da kai to wannan cuta ce ta al'ummar da suka gabata to wannan cutar za ta faru a cikin al'umma ce ta ce wata dabu sabani kowa ya bai wa ɗan'uwansa baya ba fahimtar juna ba magana da juna wata na fi su duniya gasa a kan abin duniya babu ne wannan a cikin mu yau wani yayi mota dole sai yayi mota wani Allah ya hore masa yayi mota abokinsa sai ce tunda wani yayi mota dole shi mana nayi mota ni mana nayi mota yaje ki bashi ya ki bashi ya ki bashi ya sai mota zaka mutu albashin sa bai wuce naira dubu hamsin ba naira dubu sittin ba yana kallon kan mai bashi mai albashin naira dubu ɗari uku wanda ya dake naira dubu albashi yana ɗaukan albashi naira dubu dari uku ya sayi yadi mai tsada ya sayi hula mai tsada shi mai naira dubu sittin wallahi ni ba wanda zai nuna mun isa a garin nan sai ya je siya yadi mai tsada da bashi ya yi shekara biyu bai biya albashi ba bai biya bashi ba yana gasa da wasu akan duniya bai ci ba bai sha ba to shine wata nahu su fi duniya wata babu da kin juna kowa ba ya fi nan wani kowa farin cikinsa shi ne idan ya ga ɗan uwansa ya koma baya bakin cikinsa shi ne ya ga ɗan uwansa ya yi gaba attabahu in juna wannan baya son wannan wannan baya son wannan wannan yawa wannan sharri wannan yawa wannan sharri wani sai idan yawa wasu sharri tukuna hankalinsa zai kwanta sai ya yi muku sharri kafin hankalinsa ya kwanta tabagu wal bukul rowa na fita hankali sai tara dukiya to waɗannan al'amura suka hadu sai manzon Allah ya ce hatta yakuna al-baghy har za a samu zalunci idan muna kiyaye da juna za a samu zalunci domin laifin da baka yi mace in gaura maka wannan zalunci ba a gaisawa da juna sai a zalunci sai manzon Allah ya ce kuma yakunu al-harju sanda kuma a sabu mutuncinu a zubar da shi to shine anan Allah ta'ala yake cewa wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran dan fariya wa ri'a'an nas kashin abu da abu jahal yake cewa dan larabawa su ji su ji matsayin mu su san da matsayin mu ga abin da qurayshawa suka shine wa ri'a'an nas dan mutane su ga abin da suka yi kuma ya hatsari ne shi yasa wato mutum ya ta addu'a Allah ya kare shi daga sharrin riya duk abin da mutum yayi da riya to Allah babu ruwansa da wannan kai da mutane su yaba ma mutane suka yaba ma ladar ka kenan kai mutane su gani mutane sun gani ladar ka kenan gobe kiyama sai ka tashi a tutan babu hadisi ne shahararre na hadisin Abu Huraira yace awwalu man tusa'aru bihim an-nasu yawm al-qiyamah farkon wanda za a fara hura wuta da su za a fara hura wuta da su wanda ya karanta alkur'ani ba hadisin alkur'ani ne ya karanta da mutane alkur'ani to sai a jayi shi a kai shi wuta don me za a kai shi wuta na karanta alkur'ani Allah tambaye shi don me ka karanta alkur'ani ne yace ya Allah dan kai dan neman yaddanka na karanta alkur'ani na karanta da alkur'ani Allah ce ina ka karanta alkur'ani ka karantar dan a ce ya iya karatu makaranci yana da murya mai daji baya kuskure wajen karatu don a yaba maka kuma mutane sun fada maka wannan a duniya ka samu sakayyarka a duniya sai a jashi a jefa cikin wutar jahannama mutum na biyu mai kudi yana ta bada kyauta a duniya yana ta alkhairi ta wani yana alkhairi wani kuma ana sa nan aljanna ne sai a zo da shi don me kai kyauta sai ya Allah na kyauta don a taimaki addininka in taimaka mutane samu lada a gurinka Allah ce ina kayi ne dan ake da kai mai kyauta ko mutane sun faɗa maka wannan shi ne sakayyarka ka samu sakayyarka a duniya sai a ja shi a jefa shi wutar jahannama mutum ne ko wanda ya mutu wanda ya yi jihadi a zo da shi a cikin mai kai jihadi mutum na jihadi domin ɗaukaka addininka sai Allah ce ina ka yi jihadi ne domin a ce da kai wani jarumi ne ko mutane sun faɗa maka wannan shi ne sakayyarka sai a jashi a sa cikin wajen jahannam kaga hatsarin riya abubuwa guda biyu na farko ba lada abu na biyu kuma azaba ina ko idan mutum ya tsaya a kan rashin lada alal akalla ne ya tsira daga azaba amma me ga rashin lada ga kuma me azaba wannan shine abin da wani hadisi ya nuna kai sallah dan ayaba ma kai sadaka dan ayaba ma kana malami kana wa'azi don ka burge jama'a ka zo ka zo na kana tunanin me zan yi in burge jama'a kaga hatsari ne hatsari ne babba to ya sa malamai suna bukatar addu'a suna bukatar addu'a Allah ya tabbatar da su Allah ya kare musu imanin da ikhlasin su ba karamin aiki bane ba kawai ka zo ka zo na gaban jama'a kana wa'azi wai kana gyara jama'a kokarin wajen kokarin gyara jama'a sai ka je kuma ka lalace ah to ka zo kai wa'azin ka karanta aya ka fassara ka karanta hadisi ka fassara dan ka burge jama'a mutane sun amfana kai kuma ya ka zama ka halaka da kanka kuma zuciyar ni tana da rauni zuciyar ni tana da rauni ƴan uwa lokacin kankani kana cikin wa'azi kana tafiya kana tafiya lamu lafiya masu fitina sai su maka wata kabbara ta fitina shikenan su haukata kai haukatar da kai yana faruwa to shi yasa kullum muke fada da irin wannan kabbaran na mara ma'ana kabbaran na zo muna muna hana dan dan babu hikima kabbara wanda zai maka tasiri shine ana magana ana magana kace Allahu akbar baka san masan da kai kabbaran ba amma ana kira sunan mutum ana kabbara ana addu'a ana kabbara kace kabbara ne wani to almuhim to riyan nan ba wanda zai tsira sai wanda Allah ya taimake shi sai wanda ya ta addu'a ya nemi agaji da gurin Allah subhanahu ta'ala. yana da hatsari yana rusa aiki kai ta aiki kai ta kiyamul layli kai ta sallah kai ta sadaka kai ta karatun qur'ani kai ta sha wahala amma gobe kiyama a ce zero zero zero to ya zaka da kanka ku sha abun yana da yana da hasari kwarai da gaske to shine Allah ta'ala yake jan hankalin mu'minai halaye guda biyu nan fariya ko a addini ma fariya ma yana zuwa ai mu ba wanda ya kai mu ba wanda ya kai ni iyawa ba wanda ya isa irin mu to kana rusa aikin ka ne baka sani ba in ma ka aikin alkhairi ka tuna da ni'imar Allah Allah ne ya taimake ka ai Allah ne ya soka da alkhairi ya dadar da kai ya kimtsa ma a ranka kai wannan aiki sai ka gode wa Allah ka zamanto mai mai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala ba wai ka daga kai kana kana girman kai ba a'a duk sanda Allah ya maka ni'ima ka kara kaskantar da kanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmal fathi Allah ya bashi dama zai shiga garin Makka malamai suka ce manzon Allah ya suku da kansa haka yazo a cikin tarihi ya suku da kansa har kansa kamar yana taba shimfidan da ke kan bayan raƙuminsa ya sun kuyar da kai saboda tawazu'i ga Allah da irin girman ni'imar da Allah ta'ala ya yi bisan da Allah ya maka ni'ima ƙara kaskantar da kanka ka ji cewa kai ba komai bane kai bawan Allah ne haka Allah yake so amma duk da Allah ya yi maka ni'ima kana ganin kai ka bi sauran kana ƙara girman kai to ni'imar nan in baka yi sa'a ba za ta zamanto nikma azaba to Allah ya kare to shi yasa hadisin Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abu Musa al-Ash'ari yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah yace ya Rasulullah mutum zai yaki zai je jihadi saboda samun ganima mutum na biyu kuma zai je yayi jihadi lizikri dan ya samu suna mutum na uku zai je jihadi dan a ga irin kokarin da zai yi sai manzo Allah ke cewa duk wannan ba su da lada a gurin Allah ba dan Allah su sai ba man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yi jihadi saboda dauka kalmar Allah addinin musulunci ya shiga ba shine wanda yayi saboda Allah shine wanda zai samu lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah ta'ala anan yake jan hankalin mu'mini abubuwa guda biyu da kafaran maka suka yi a yakin badr fariya da jiji da kai da girman kai da riya a hirdinku ku al'umma musulmi mu'minai wannan ba halin ku bane idan kun kai to kun zama kamar su um bai sudduna an sabilillah Allah ta'ala yake cewa kar ku zama ta kamar waɗanda suka fita daga gidajensu don fariya da kuma riya wa yasudduna an sabilillah wa yasudduna an-nasa an sabilillah suna hana mutane a bin addinin Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce wannan atfun ala bataran wa ri'a an-nas takdirin sa wa saddan an sabilillah sun fita don fariya dan riya dan kuma hana mutane bin addinin Allah wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kewaye abin da suke aikatawa abin da suke aikatawa ma'ana in Allah ya kewaye abin da suke aikatawa ma'ana Allah ya san komai da komai babu abin da zai buya ga Allah subhanahu wataala duk abin da mutum zai yi a boye a sarari a cikin jama'a ba cikin jama'a ba duk abin da kake babu abin da zai buya ga Allah to ma'anar cewa Allah ya san abin da suke yi Allah zai saka musu akan wannan kuma malamai suka ce wannan akwai wa'idi akwai jan kunni wa'idi tsawatawa cewa su yi hattara ba su kiyaye azaban Allah subhanahu wa ta'ala wa idu zayyana lahum shaytanu a'malahum ka tuna lokacin da shaitan ya tsawata musu aikin su wa qala yace la ghaliba lakum al-yawma minan nas babu mai samun rinjaye a kanku a yau daga cikin mutane wa inni jarul lakum lalle ni mai kare ku ne falamma tara'at al-fi'atan saboda haka lokacin da kungiyoyin nan guda biyu suka hadu nakasa ala aqibaihi ya tsere a guje ya juya baya wa qala sai ce inni bari'un minkum ni ba ruwana da ku inni ara ma la tarawna saboda ni ina ganin abin da ku ba ku gani inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba to wani ayar Allah ta'ala yana ba mu labarin wani abin da ya faru wato kafin a fita yakin badar amma ya faru ne ga kafiran makka abin da malamai suka fada ko kuma asar an samu an samu asar daga ibn abbas wani imam tabari ya rawaito da isnadi hasan a shaidan ne ya zo wa kafirai a siffar wani mutum daga cikin larabawa suraka ibn malik ibn ju'shum shaidan ne ya zo musu a surar dan adam to dama Allah ta'ala wannan ya baiwa shaidanu wannan damar za su dauki siffar mutum za su dauki siffar mutum sai yawa da siffar wani ya zo ya zage ka ya zage ka ya zage ka ya tafi ka ce wani ya zage ni ko ba shi bane ka ji ka kama faɗa da shi ka zo ka zage ni sai sama yaushe na zage ka yaushe na shi gidanka ce jiya jiya na ka zo ita ni ban je ba a kana suka yaudare ni ne ka mai da ni mahaukata ne mahaukaci ne ku ta rigima da shi ashe ba shi bane yazo shaidan ne yazo to shine Allah ya ba su wannan daba domin jarrabawa to shine yazo musu yazo wa kafiran makka kafin su fita yakin badr da sifar suraka ibn malik ibn ju'shum asar na ibn abbas yake cewa ya zo ya fada musu cewa wannan yakin a zan taimake ku ni da jama'ata insha Allah babu wanda zai samu rinjaye a kanku haka nan suka taho suraka nan yana bin a shi shaɗi ne yana bin su ba sani ba har aka zo aka fara gwabza yaki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da asar na ibn abbas yake nunawa ya ɗibi ƙasa cikin tafin hannunsa ya watsa wa kafirai kafirai suka fara gudu sai mala'iku suka fara sauka har mala'ika jibril ya sauka da iblis shaidan ya ga mala'ika jibril sai hannunsa wani mutum daga cikin kafiran maka yana riƙe da hannunsa da ya ga mala'ika jibril sai ya ja hannunsa ya fara tafiya to shine sai mutumin ne yake ice da shi ya haka ya suraka ya ya haka kai ba kace zaka taimake mu zaka tsaya tare da mu ya ya haka ya juya baya yana gudu sai yake fada musa inni ara ma la tarawna ni ba ina ganin abin da ba ku gani to shine ibnu abbas yake cewa wa zalika hina ra'a al malaika wannan a lokacin da ya ga mala'iku haka aka ibnu abbas asar na ibnu abbas yazo a cikin wata tafsir na imam at-tabari to shine Allah yake bada labari wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum katina lokacin da shaytan ya kawata musu aikin su ya kawata wa su kafiran makka a'malahum aikin su ya nuna musu abin da suke daidai ne su fita su yaki manzon Allah daidai ne kuma ya nuna musu cewa su za su samu nasara ba wanda zai samu rinjaye a kansu wa qala sai ce da su la ghaliba lakum al-yawma yau din nan babu wanda zai samu rinjayi a kanku babu wanda zai samu nasara a kanku minan nan daga cikin mutane kakaf babu wanda ya isa wannan fitar taku ya ku qurayshawa kafiran makka mutanen makka sai kun samu nasara akan annabi muhammadu da mabiyansa sai ya ƙara da cewa wa inni jarun lakum lalle ni mai baku kariya ne zan kare ku ba wanda isa ta baku ba wanda isa samu rinjaye a kanku falamma tara'atil fi'atan saboda haka lokacin da kungiyoyin nan suka suka ga juna ma'ana suka hadu ga sahun kafirai ga sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara gwamza yaki nakasa ala aqibaihi sai juya baya ya tsere ya gudu a guje wa qala sai ce inni bari'un minkum ni ba ruwana da ku je ku kayan ku inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ku ba kwa gani kuma haka ne shaɗan ne yana ganin mala'iku su kafin maka ba sa ganin mala'iku ce in ni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba kwa gani in ni akhafu Allah ni ba ina jin tsoron Allah to shine malamai suke fassara guda biyu in ni akhafu Allah anan ma'ana ni ina jin tsoron Allah kada ya yi min azaba a yanzu tun kafin a tashi alkiyama قال فإنك من المنظرين ما هذا الله يتي يتي كثورة رام هزوا ران داش القيامة الله يتي أن ثورة رامك تيتي إني أخاف الله إن أوران كذا الله يمو عذابا يمو عقوبة أنا غورن تاكي wani shi abin da ake nufi a ra'ayin wasu malamai wasu malamai suka ce a'a kamar katala yana cewa wa kadhaba aduwullah makin Allah ƙarya yake wallahi ma bihi bakha makhafa ba wani tsoron Allah a tare da shi walakin alima annahu la quwwata lahu wala man'a ya ga malaiku sun sauka ba abin da zai iya yi shi yasa yake yana ji tsoron Allah amma ƙarya yake yi ba tsoron Allah yake ba imamu ce ya fi wannan saboda yaudara an gane ko kuma yana nufin yana jin tsoron Allah kada Allah ya saukar masa azaba nan take kafin azabar ranar tashin alkiyama sai yake cewa wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin uquba wasu malamai suka ce wannan ci gaba ne maganar shedan wasu malamai suka ce a'a wannan isti'nafi ne sabon magana ne Allah mai tsananin uquba dan wannan shine aikin shedan zai zo ya zayyana maka wasu malamai suka ce wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahum suka ce wannan ba shedan ne yazo a surar suraq ibn malik ba kawai ma'anar nufi da zayyana lahum shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa in jarun lakum ya sanya ya musu waswasi ne ya sa wannan cikin zukatansu haka na kuma fadinsa na kasa ala aqibaihi ma'ana kaidinsa ya riga ya rushe amma mafi yawan malaman tafsiri abinda suka tafi akai kamar yadda muka kawo asar na ibnu abbas shine cewa ya zo musu ne da surar dan adam a surar suraqatu ibnu malik kuma babu abin da zai hana hakan ya faru babu abin da zai gagari Allah subhanahu wataala dama wannan shine kullum aikin shaitan ya zayyana maka ya yi maka waswasi allazi yuwaswisu fi sudurin nas ya sanya maka sabon Allah subhanahu wataala a cikin zuciyarka kamar da Allah ta'ala yake cewa ta aya kamathali shaytani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin zai zo ya kawata ma sabon Allah da shirka abubuwa iri iri sai ya nuna ma abun yana da kyau abin yana da amfani zai amfane ka sai idan kuma ka shiga ciki sai kuma ya ƙara nuna ma fa wannan abin fa ka cutar da kanka a gane da farko zai zayyana ma zai ma wasu wasi isa a cikin zuciyarka wannan abin yana da amfani zai amfane ka ai su wane masu yi ba ga su wane suna yi ba babu abin da ya same su ai ba wani abu bane kai ma za ka yi tunda yajri min ibn adam majrad dam sai ka je ka fara abin kana yi sai kuma yanzu ce da kai kai ba ka da hankali kai ne da hankalinka da tunaninka duk da wa'azin da ake a garin nan da hankalinka za ka zo ka yi wannan yanzu ka ga cikin sai ya zame ya barka haka nan gobe kiyama waɗanda suka bi tsarkon shaidan to shaidan zai barranta zai kubuta daga gare su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qala shaitan لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم, فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لما قضي الأمر فاستولت لو كنت يا قولي أبن لم تنزئ inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muka alƙawarin gaskiya Allah ya turo da manzanni an zo an yi wa'azi malamai sun yi wa'azi ba abin da ba a yi ba ni kuma na yi muku alƙawari kuma na saba mu saboda haka ba ni da wata hujja a kanku wani iko a kanku kawai na kira ku fasta jabtum li ku ku zuka amsa mu kuce kun yadda saboda haka kada ku zarge ni ku zargi kanku ba abin da zan muku ba zan iya kare ku ba ni kuma ba zan iya kare ku ba saboda haka kafirci da shirkan da kuka yi kuka hada ni da Allah kuka bi umarni na kuka bar umarnin Allah to ni na kafircewa wannan shirka da kuka yi da gaba daya inna zalimina lahum azabun alim shi shedan da kafiran gaba daya Allah ta yake cewa an shirya musu azaba mai radadi saboda haka mutum ya nemi agajin Allah daga sharrin shaɗan mun yi bayani wannan ko wajen fassara khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili maki iri biyu ne akwai maki na zahiri dan adam irin kana ganin sa za ka yi mu'amala da shi zai maka adawa maganin shi ne ne kai masa afuwa kai hakuri da shi ka kau da kai sai ka samu lafiya shaidan kuma fa wa in ma yanzu zan daga min shaytani yazghul fa ista'iz billah ka nemi agajin Allah subhanahu wataala Allah ya shiga tsakaninka da shi Allah ya kare ka daga sharrinsa wannan shine maganin wallahu shadidul iqab sai aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa idh yaqulu al munafiquna ka tuna lokacin da munafikai suka idh yaqulu al munafiquna ka tuna lokacin da munafikai suke cewa wallazina fi qulubihim marad da waɗanda akwai raunin imani a zukatansu garra haula idinu waɗanda addininsu ya ruɗe su wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya tawakkali ga Allah fa inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne hakimun mai hikima ne anan ma Allah ta'ala har wala yau wani episode ne wata halka ce na yakin badar ana magana da wasu munafukai da suka cewa musulmi sahabban manzan Allah manzan Allah da sahabbai da suka fita yakin badar mutum dari uku da goma sha uku za su yi yaki da mutum dubu to shine suke cewa waɗannan mutum dari uku da goma sha uku nan addininsu ya rude su shine da suka ɗauka cewa su dari uku da goma sha uku nan za su samu nasara akan mutum dubu wanda ai sun rudu addinin su ya yaudare su ta yaya wannan zai yi ta yaya mutum dari uku da goma sha uku ko sha tara za su samu nasara kan mutum dubu an yaudare su zarra haula ibiyu ba su yi tunani ba ba su yi lissafi mai kyau ba to shine Allah ta ke bada wannan labari iz ka tuna yaqulul munafiqun lokacin munafikai suke cewa munafiki shine wanda yake mai yana bayyana imani kuma yana boye kafirci wallazina fi qulubihim marad da wadanda suke akwai raunin imani a cikin zukatun shine cuta raunin imani to shine malamai suka ce munafikai da wallazina fi qulubihim marad duk abu dai ne ko daban wasu suka ce almunafiqun wadanda suka bayyana musulunci amma suka boye kafirci wallazina fi qulubihim marad wadanda yake sun musulunta amma akwai raunin imani a zukatansu wasu malamai suka ce almunafiqun da wallazina fi qulubihim marad duk ɗaya ne wanda shine ra'ayin Imam Qurtubi ita wannan shine aula domin idan aka ce munafiki dama akwai raunin imani a cikin zuciyarsa akwai cuta a cikin zuciyarsa cuta ta kafirci cuta ta shakka cuta ta munafiki duk munafiki ba za a raba shi da wannan ba to waɗannan munafukai da waɗanda akwai imani a rauni a cikin zukatansu su suwaye munafukai da an sani wasu suka ce munafukai na yahudawa na ahlul kitab a madina ko munafukan madina amma wanda na fi qulubihim marad wasu malamai suka ce su ne waɗanda suka musulunta a makka amma ba su yi hijira sun je madina ba wanda Allah ta'ala ya bada labarin su innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم to waɗanda ba su hijira daga maka zuwa madina ba ga sun musulunta amma musuluncin bai samu gindin zama a zukatansu ba to shi ne aka ce a yakin badr kafirai suka fita da su yakin badr da suka je yakin badr ga kafirai mutum dubu ga musulmai mutum dari uku da wani abu to shine suke cewa gharra haula idinuhum wadannan mutum 313 na ko 19 addinin su ya ruje su har suka yadda da cewa saboda sun yi riko da addinin su za su iya samun nasara akan wajen mutum dubu kai wannan abu hankali ba zai karba ba an gani sai Allah ta'ala yake cewa wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim Allah ta'ala ya mai da martani al'amarin ba zancen yawa ba ne ba zancen ƙarfi ba ne ba zancen dabara ba ce nasara daga Allah ce saboda haka idan kun yi riko da addinin Allah kuka bi umarnin Allah subhanahu wata'ala ko ba ku da yawa Allah zai taimake ku amma kuma yawan ku idan ba ku riko da addinin Allah ba Allah ba ruwan shi da ku saboda haka waɗannan da kuka raina kuke cewa addinin su ya ruɗe ku sun yi imani da Allah ne sun yi imani da manzan Allah ne sun yi riko da abin da Allah ya faɗa sun dogara ga Allah saboda haka wa man yatawakkal ala Allah duk wanda kuma ya dogara ga Allah fa inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne wani babu wanda ya fi karfin sa kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atin kathira bi idnillah kun kai miliyan marasa imani mutum ɗari masu imani idan Allah ya ga dama su samu nasara a kan mutum miliyan ko mutum ɗaya daga cikinsu ba za a kashe ba shi ne wallahu aziz duk abin da Allah ya so babu wanda ya isa ya hana shi kuma hakim mai hikima duk abin da Allah ya kaddara don wata hikima don wata hikima Allah ya kaddara mutum dari uku sun kare mutum dubu kuma Allah ya saukar da mala'iku suka samu a nasara a kansu to duk wannan abin da za a fahimta a cikin waɗannan ayoyi duk ji ana karantar da mu darussa mu dauki wa'azi tun daga farkon aya mu daina girman kai da fariya mu daina riya mu daina kawo cikas ga addinin Allah sannan kuma mu ji tsoron sharrin shaitan mu nemi agaji da gurin Allah subhanahu wataala sannan kuma mu fahimci ba wai yawa ne kada zai sa a samu nasara ba dogaro ga Allah imani da Allah su ne za su sa mutum ya samu ɗaukaka da nasara a gurin Allah subhanahu wataala a tun farko mun karanta wa man nasru illa min indillah na wa yau tara ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين na'am Allah ta'ala yake cewa walau tara da za ta ga idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ika lokacin da mala'iku suke suke daukan rayukan waɗanda suka kafirta yadribuna wujuha- wujuhahum suna dukan fuskokinsu wa adbarahum da bayansu suna ce da su wa zuqu azabal harid ku dandani azaba mai konewa ana kuma Allah ta'ala yake ba mu labarin irin halin da kafirai suke shiga idan sun zo mutuwa dama mai imani yana da kyakkyawar cikawa mara imani ba zai samu kyakkyawar cikawa ba mara imani ma in zama na kafiri to shi Allah ta'ala yake cewa walau tara inda za ka gani amma malamai suka ce za a fassara inda ka inda za ka inda ka gani fil mudari wato galibi idan ya zo bayan lau takan ɗauki ma'anan mazi walau tara inda ka ga musamman idan muka fassara waɗanda aka ake nufi da suka kafirta a nan kafirai waɗanda aka kashe su a yakin badar haka wasu malamai suka ce a yakin badar Allah ta'ala ya bayyana cewa ya saukar da mala'iku sun taimaka wa mu'minai kuma a hadisi ya tabbata mala'ikun nan sun yi tarayya wajen kashe kafirai to shi ne Allah ta'ala yake cewa da kaga lokacin da ya tawaffal labina kafurul mala'ika mala'iku suke ɗaukan rayukan waɗanda suka kafarta a yakin badr yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu wa adbarahum da bayan abuwa guda biyu ne ga ana ɗaukan rayukansu ga kuma ana dukan fuskokinsu da bayansu wasu malamai suka ce idan kafirai sun gabato a yakin badir to sai mala'iku suna dukan fuskokinsu idan sun juya baya suna gudu sai su rika dukan bayansu kuma sai a kashe su a dauki ransu a daji lokacin da suke daukan ransu sai mala'iku su fada musu wa zuku azabar hari kudandani azabar mai konewa wasu malamai suka ce a'a za a fada musu wunan ranar tashi an kiyama abin da zai faru gare su lokacin mutuwa mala'iku za su rika dukan fuskokinsu a da bayansu sai gobe kiyama ne sai a ce da su idan an tada su wa zuku azabal hari ku dandani azaba mai konewa amma wasu malamai suka ce wannan ayar za a dauke ta a matsayin umuminta ba wai sai kafirai waɗanda mala'iku suka ɗauki rayukansu a yakin badar ake nufi ba su ma sun shiga ciki a kowane lokaci ma idan lokacin da Allah ya kaddara kafirai za su mutu mala'iku sun zo za su ɗauki rayukansu to bayan ɗaukar ransu yana daga cikin nau'i na azaba da Allah ta'ala zai yi musu tun kafin su shiga kabarinsu ana dukan fuskokinsu ana dukan bayansu sai a ɗauki ransu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratu Muhammad fa kaifa idza tawaffatuhumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum kaga ana magana ne akan kafirai gaba daya ba sai waɗanda suka halarci yakin Badar ba waɗanda suka halarci yakin Badar sun shigo ciki waɗanda kuma ba su halarci yakin Badar ba kafiri a ko ina yake in ya zo mutuwa bai imani da Allah ba yana daga cikin nau'in azaba malaiku su rika dukan su suna dukan fuskokinsu kuma suna dukan bayansu a ce da suku dandani azaba mai konewa zalika bima qaddamat aydikum sai a ce da su zalika ma'ana zalika ta'zib wannan azaba da za a yi muku bima qaddamat aydikum saboda abin da ayyukan hannayenku suka gabatar hannayenku suka gabatar ma'ana abin da kuka aikata shi ake nufi ana domin Allah ba wai zai kama su ne kawai ba saboda laifin da suka yi da hannayensu laifin da suka yi da hannayensu Allah zai kama su akan wannan sannan laifin da suka yi da harshen Allah zai kama su akan wannan sannan kuma laifin da aka yi a cikin zuciya da wannan ma Allah zai kama su misali riya laifi ne na zuciya ko amma Allah ta'ala zai kama mutum akan wannan girman kai laifi ne na zuciya hasada wanda ta yi kanta a cikin zuciya laifi ne na zuciya amma Allah zai kama mutum akan wannan saboda haka bi ma qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku suka gabatar abin nufi da wannan saboda abin da kuka aikata na zunubai sawawun da hannu kuka yi ko da harshe ko da ido ko da zuciya wa anna Allah lalle Allah kuma laysa bi dhallamin lil abid ba mai zaluntar bayi ba ne wasu malamai suka ce wannan jumlar atufi ne akan bima qaddamat aydikum saboda abin da hannayenku suka aikata saboda laifin da kuka yi Allah zai muku azaba kuma saboda Allah ba mai azzalimi ba ne azaban da kuka yi ba har kawai Allah ya muku ba laifin ku ne kuma Allah ba mai zalunci ba ne Allah ba zai ƙara muku azaba ba daidai laifin da kuka yi Allah zai hukunta ku shine ma'ana وأن الله ليس بظلام للعبيد ما لم يسك بظلام صيغة مبالغة إذا كنت فلان ليس بألامة با من يوم علمي بني أما ينادني علمي كذا فلان ليس بظلام با من يوم ظالمتي بني أما ينادني ظالمتي كذا تو أنا يأتيني وأن الله ليس بظلام للعبيد zahirinsa Allah ba mai yawan zalunci bane ga bayi kan ka duka zahiri akwai matsala to shine malamai suka ce anan sifatu mubalagha laysa fi babiha domin ana samun wannan ana kawo sigar mubalagha amma ba mubalagha ake nufi ba malamai suka yi a taujihi daban-daban daga ciki suka ce wato Allah yana so ne wato ya ƙara wato kore zalunci daga zatinsa saboda inda Allah zai zalunci to waɗanda za a zalunce su suna da yawa bayan Allah suna da yawa saboda haka Allah ba wani nau'in zalunci da Allah zai wato mubalaga ce wajen kore gaba daya ba wai wannan ana nufin cewa an tabbatar da wani nau'i na zalunci ba inna Allah a wata ayar Allah ta'ala yake to inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a إن الله لا يظلم الناس شيئا النكرة في سياق النفل با wani nau'i da Allah zai wa na zalishi da zai wa bayinsa ko a mu'minansu ko a kafiransu ina da lokaci yayi ku to za mu tsaya nan abin da muka bada zama dai Allah ya ba mu ladarsa gaba daya abin da muka kuskure Allah ya ba mu ladarsa gaba daya kashi kuma mun shine lokacin mu gaba daya bayan mun yi baki ina ganin za mu ba su uzuri da musu a ce sun faɗi kalma ɗaya biyu a kamar yadda kuka an saba duk shekara wato yan uwa daga jama'a fi izalati bid'a wa iqamati sunna sukan kawo mana ziyara wato wanda ya sunanta wannan Allah ya gafarta masa marigayi Sheikh Ali Mustafa to Allah ya gafarta masa Allah sa ya huta Allah sa masa albarka a cikin zuriyar da ya bari a baya to bayan sa kuma uwa ba su daina ba kusan jagorancin yan uwa baba goni Abdu duk shekara suna kawo mana ziyara na yan wantaka da sada zumunci to gashi sun zo mana cikin karatu kuma lokaci ya kare mana ba da uzuri da akwai lokaci da ma ba su dama su yi jawabi to muna godiya ga wannan ziyara da suka yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya bar zumunci da kuma ayyukan da su suke da mu muke gaba ɗaya Allah ya karba mana kuma Allah ya haɗa kawunan al'umma musulmi zama kullum shine ake so a taimakawa juna wajen ɗaukaka addinin Allah subhanahu wataala wannan addinin addinin Allah ne Allah shine zai ce da addininsa gaba kuma Allah shine zai kawo wanda za su yi wa addininsa hidima in ka ga kunka kana wa addini hidima to Allah ne saka sai ka gode wa Allah to Allah samu dace Allah ya ba mu zama lafiya wannan kasa ta mu sauran kasashen musulmi waɗanda suke nufin da shari'a Allah shi ka saka mu da su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith asna shana da kullu wa la takilna ila anfusina tarfata ayn wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin